الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء تفز جوات محرم شكرا تريبوتي تريبوتي أربعين ديار bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya dan ba manta ba a kamun jana'i mun tsaya da rashi na arba'in da uku za mu tashi da rashi na arba'in da hudu matsala ta ɗari da shida shafi na ɗari biyu da uku inda malai yake ويجوز إخراج الميت من القبر يا لتا a fito da mamaci daga cikin kabari bayan an binne shi kenan ko kuma ana saka shi sai aka tuna da wani abu to ya halatta a fito da daga cikin kabari li zarabin sahihin saboda wani dalili ingantacce misali mutum yana zuwa sai tarar an sa shi a kabari ba da kabari sai a fito da musamman yanzu aka binne shi sai a fito da ko kuma an sa shi a cikin kabari amma ba a yi mawanka ba dole a fito da to irin wayannan dalilan ko kuma misali kashe shi aka yi amma ba a yi bincike ba kawai aka yi sauri aka je aka rike hukuma ta ce sai an fito da sai a fito da domin a gano menene musabbabin mutuwar shi da yake ne zarafin sahihi saboda wani dalili ingantacce wanda an riga an rubuta shi nan ya tsaya to sai yake kamalau dubina qabla ghaslihi tajiba kamar yadda da za a binne shi kafin a wanke shi wa takfini ko a zaman da kabari wa nahwi zalika da makamancin haka ya hadisi jabir bin abdullahi kara saboda hadisi jabir bin abdullahi Allah ya kara masa yadda yake Kutiyar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko a tajin gaba أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر قبر عبد الله بن أبي النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قبر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد ما أدخل حفرته bayan an shigar da shi cikin hufra kabarinsa shine hufratu ko rawdatun min riyadil janna aw hufratun minhu min hufarin miran yawa idan da aka ga shine rani ba mara bihi sai umarni yayi umarni wato yayi umarni da shi ciwa dan saduni wa ukurida aka fito da shi annabi da yazo yace a fito da shi fa da'ahu ala rukbati bayan an fito da shi sai dora shi akan cinyoyinsa wa nabata alaihi min riqi yayi to ya masa tobi daga yawunsa ya tofa ba wa albasahu qamisahu sannan ya sanya mai rigarsa قال جابر جابر بن عبد الله يتي وصلى عليه كما النبي يمر الدعاء ما يمر صلى با يمر الدعاء والله اعلم ما له ان الله جيني مسني kaje kasa number 1 sai ce yani bil hikmati allati min ajaliha fa'ala sallallahu alaihi wasallam dalika bi ibn ubay hikimar da ta sa annabi alaihi salatu wasallam yayi wa dan ubay hikimar da ta sa yayi mar haka bayan kowa ya san cewa ba a kauli gane munafikin kowa ya san dan ubai ubai dan dan ubai dan kalin munafiki ya kai annabi ya mar wannan abu malai yake Allah yake san hikimar haka to dai ce um kama ta kaddama fil mas'ala kamar yadda ya gabata a matsala ta 60 wa zahiru abin da yake zahiri anna hadha kana qabla nuzul qawlihi ta'ala wannan ya tabbata ne kafin fadin Allah madaukakin sarki ولا تصلي على احد منهم مات ابدا كان da ayar da annabi ya ta amfani shine istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum lokacin Allah ya baki rai ko kai musu addu'a ka nema ka nema musu gafara munafikan nan ko kar ka nema musu in ma za ka nema musu sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba shin shine annabi yake tunda Allah bai hana ni ba ni kuma zan yi ko da fiye da 70 din domin shi annabi alaihi salatu wasalam wato rahmatul lil alamin bil mu'minina raufur rahim an gane ku duk da cewa malamai suka ce kaga wayannan su dan galulu ba sabai bane ba sabai bane domin karara an gaya wa zuwa ya su munafikai ne su dan galulu shi da wanda suke zuwa musamman yan jiya da za ka suna kawo wa ce gashi nan ai kaza kaza kaza zai ka ce a in ka ji an ce dan galulu sahabi literal ne aka faɗa domin duk wanda ka zauna da shi a luga ga shi na Allah madaukakin sarki da yake faɗa cewa a wa sahibi bil janbi malamin ka ce matarka da kake zaune da ita shine a sahibu bil janbi wala takun ka sahibil hauti yawa karewa ke shi ma wannan kifin sahabi ne kenan kawai zamantakewar ki an fahimta da kyau ko yau iya zamantakewar ki ce kawai cewa sahibin aluga to kaji an kira su dan zalulu sahabbai shine a duga ake nufi ba domin abin da ake nufi da sahabi shine mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa ma da ala zalik ko wanda ya gamu da annabi alaihi salatu wasallam ya mutu wato ya yi imani da shi sannan ya mutu akan haka shine sahabi dan zalulu yayi wannan bai cika zuwa an fahimta da kyau ko yawwa shi ne abin da malai yake gaya mana a yake cewa Allah ya ce wala tu kafin wannan ayat ta sauka ne wala tu salli ala ahadin minhum ba'd abada kada ka tsara yin sallah ga ɗaya daga cikin su da ya mutu har abada wala taqum ala qabri kar ka tsara tsayawa akan kabarin sa surat at-tauba wa hina idin yumkinu ba'd al-hikma mimma allaqnahu hunaka lokacin da ya ga abin da muka fahimta an fahimta da kyau yana ɗaya da yake abin da muka allaka a wannan gurin a iya fahimtar mu ayar ba ta sauka ba ayar wala ta kalli ba ta sauka ba Allah Allah ya ba annabi dama ya yi zaɓa abin da yake so amma da ayar ta sauka bai kuma ba sai ma da yake so bayan wannan wa kana ka sha abbasan kamisan shi dan kabiru kuma ya taɓa ba wa abbas babban annabi riga za ku ji yanzu mu je lamba ta gidi ma ka ji me yake ya ni al abbas bin abdul muttalib domin kowa ya san abbas bai musulunta da wurwa yana da abbas ibn abdul muttalib yace wa zalika yawmu badr yace a ranar badar lokacin da aka samu lamma utiya bil usara yayin da aka zo da fursunonin yaki abbas yana ciki wannan aka samu a yakin mutum 70 aka kama ya ci hada Abbas babba Annabi alaihi salatu wasallam dan bai musulunta ba shi da musulunta ba sai a yi wata maka ko yawa bai musulunta da wuri ba to dai ce um wa utiya bil Abbas ana aka ce aka zo da Abbas a cikin fursunonin yaki walam yakun alaihi thawb a lokacin an zo da shi ba kayan kirki a jikinsa sai Abbas wane mutum فوجدوا قميص عبد الله بن ابي kawai sai suka sami rigar Abdullahi dan Ubay dan Salul siratul munafiqina yana da wani kaya su tsaya ana ganin wannan sai aka dauka fakatahu nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu annabi ya amfani da wannan su tsaya rigar ya sawa babban sa kun gane da sai yawwa rigar dan zalila aka dauka yanzu aka sawa babba annabi alaihi salatu wassalam walidalika albasahu annabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu saboda haka ne annabi alaihi salatu wassalam ya sanya mata rigar ta sima wato ramuwa annabi ya bai manta alkhairin da yayi wa babban sa ba to shi da shi ma yanzu yazo ya sa mai rigar sa wannan ita ce magana ta biyu cewa annabi ya sa wa dan zaluli rigarsa ne dan ya rama masa alkhairin da yayi wa ya taba masa ba wai dan mutumin kirki bane rama alkhairi zai yawa sai ce haka za ka ka hul bukhari fil jihad haka imam bukhari ya ga a cikin kitabul jihad wa yumkinu an yakuna hadha huwa sabab zai iya yiwa wannan ya zama shine sababin fi ilbati kamita wajen sanya masa rigar zai iya yiwa ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري أيضا في الجنائز زي يجيوا كما wani dalilin ne daban da Imam Bukhari ya fitar a cikin Akamul Janaiz Kitabul Janaiz a cikin Bukhari Annabi bin Abdullahi bin Annabi bin Abdullahi al-Mazkur cewa dan Abdullahi kun san da dan da uban da sunan su daya dan mutumin kirkin sunan sa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul sannan kuma shi kuma uban Abdullahi bin Ubay bin Salul wato shugaban kasan munafukai president of hypocrite kenan na duniya an gane ko shine dan zaluni to sunan sa kenan to shi dan nasa mutumin kirki ne sai ce to kare yace ya rasulullah albis abi kamisaka alladhi yali jildaka ya rasulullah ka sanya wa mahaifina bayan ya mutu ba ka sanya wa mahaifina saboda ya san akan ta barkazar da baban su yi ya sani amma duk da haka bakar ku manta lokacin da suke cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azzu min hal azal dan yana cikin wanda suka zo suka tsaya suka kasa suka tsare suka ce wallahi ku ne azal ba annabi ba har da baban nasu ya kalla ya ce annabi ba azal ku ne azal suka zare makamai suka bai hada wannan da saboda ya nuna ma cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahu saboda haka in suna kalla annabi ba sa kallon kowa to kullun yana fatan mahaifinsu ya dawo hanya ta kwai kullun ni da irin wannan mutum ya zo kuna tare yanzu kun fahimci addini ko kuma wato baban da musulun da bakar karka kima fuska karka cewa ai kai baban ka aure ba wannan cin fuska ne cin fuska ne saboda shi ya san me yake yi kullum wanda mahaifinsa ko iyayensa ba sa kan girma ya fi kowa damuwa ya fi kowa damuwa wa fi riwayatin annahu qala kago da yake rigar da ta taba gumin annabi cikin annabi alaihi salatu wasalam yake zo a bayi ke yi tawa babansa a wajen ruwaya yace aini kabizaka ukafinu fi ya rasulullah gabani rigarka mata likabani da ita wa yumkin an yakuna sababu huwa al-majmu' zai yi zaka iya yiwa dalilin ya zanto shine al-majmu' an gane ko gaba ɗaya wato gaba ɗaya ka tattaro ka tattaro wa'annan dalilan duka zai iya yiwa duka ne addu'alu tambayar da yayi ku kalli yadda malamai suke malam tambayar da yayi wani mukafa a daramuwa compensation cewa zai iya yiwa ɗan ya tambaya sannan kuma zai iya yiwa wato a tare ya tambaya kuma sannan annabi ya tuno alkhairin da yayi shi kenan mukaba aljini compatibility wala mani a misali malami ba abin da zai hana ka duka ta faru ba a tsanta muri bane da za a ce ma ɗaya ya ci karo da ɗaya a ƙarya ta hadisan ma duka sai ce duka ta faru kaza bi lailin lauka haka ya zuwa lailin lauka na imamu shokani to mu je zuwa mu koma kan mun je kan hajiya yanzu mu koma karatu a karatu wani bukari والسياق مع الزيادة الأخيرة له ومسلم والنسائي والزيادة الأولى له وابن الجارود فيما ما هنا كل لاين يتولى مثل زوم الزيادة ابن الجارود المنتكى والبيهقي وأحمد ومن طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر جابر كجابر وله طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي يعني عبد الله بن أبي بن سلول shugaban munafikai ya mutu ata ibnuhu ibnuhu nabiy sallallahu alaihi wasallam dan sai ya je gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kali ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka in lam ta'tihi lam tajal tu'ayyin nu'ayyir bi hada la hawla wala quwwata ya ma'aikin Allah in har baka je kan gawan ma'aikina ba ba za mu guje ba ana aibanta mu da wannan abu kun ji wani abu aibata ya yi dauka mutumin kirki wani amma zuwan annabi kawai zai sa a samu rizq a rufe bakin mutane ba za a ta maganganu ba kuka ji ba sai ka dauko wannan aya cewa har yanzu wala tusalli ala ahadin minhum ba ta sauka ba yawwa dan ta sauka ga umarnin Allah zai ji shikenan kawai فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في ركبته da annabi yanzu yana zuwa sai samu an shigar da shi kina an shigar da shi cikin kabari fakala sai ce afala qabla an tudkhilu ila ma kafin ku shigar da shi kuka kira ya fa ukhrija min rukbati sai aka fito da shi daga cikin kabarin fatafala alaihi min kalmihi ila kadami sai annabi ya mace bi tun daga kansa kalmihi shine ana nufin makwarkwadar kansa ai mutum bai da kaho yawwa tun daga saman kansa har zuwa kafarsa ya mace bi wa albasahu kamisa sannan annabi ya dauri gaske ya sa masa shine shekul islam yake cewa wannan yake nuna wato babba abin da zaka yi tawassuli da shi shine imani idan ba ka da imani ko me za a yi ma ba zai amfane ka ba domin ga shi annabi ya man wannan amma kaga wannan bai zama cewa Allah cewa innal munafiqina fi dharkil asfali su dan sanu da karkashin wuta karkashin kafirai suke a wuta karkashin kafirai za a kai domin sun cutar da annabi ya cutar ba to kun ji dalili sai ce a kana da Ahmad wannan sai fil kubra kama fi dubatul ashraf wa dawi fil mushkil wannan littafin ko zai kyau ɗalibin ilimi ne na ya ne su mushkilin aka shi littafi ne da duk irin hadisan da kake ganin akwai contradiction sai haɗa hancin su sai ma bayani ina ta mura suke da suke ta cewa wa hadisai sun ci karo sai a ɗau hadisi a bukari a ɗau wani kusa da shi a ce sun ci karo saboda haka duk ƙarya ne dan ki an ba ka amsa tun jini tun jini an gaya ma sai ma an ba ka amsa cewa abu aljamu bainal hadithai shine mulkilul arsa na imam tahawi bi sanadin ala sharti muslim da sanadin da yake akan sharadin imam muslim lakin abu zubair mudalli sai shi ko muhammad bin muslim shi abu zubair din nan mudallasi ne kwanje yake wa ma ata mudallasan نوعان الأول الإسكات للشيخ وعن ينقل عمن فوقه بعن وعن والثاني لا يسكته لكن يسك أصابه بما به لا ينعم إن يزو ما نفنسا wanda ya ɗaukar a cikin libin sa sai zai tsallake shi ya tafi na gaba saboda ya san cewa yana fitowa ne shine in yayi an ana shi mu dan shi ba a karba ko kuma yanzu ya ce wani mai kunne biyu mai ido biyu ya bani labari a wannan ainihin waye ne wanda irin wani ne yana faɗan wannan kasa hadisin bai ja ba ya koye malamin da yake so ya faɗa domin kar yana faɗa malaman hadisi za su ce bai ganta ba domin baka ga wani ba ko kuma wani makaryaci ne sai koye ba shi ne dalili wanda ke nan an gane ko
kamar da ya ruba ba ruba ko ba nan dole an kai ya koma a ta'aziya sai ke ta'aziya mun gama da wannan za mu shiga ta'aziya ta'aziya kuma shine kamar lallafi a Hausa wani abu ya samu mutum ka lallafi ba mu tsara za su na da kauce a gwa oke matsala ta 107 wala yusahabu li rajuli ba wato ba a so ga mutum ba an ya fura kabrahu qabla an yamuta to tsaba tsoron Allah ya ce ya haka kabarin sa kafin mutuwa sa yace ne kabari dai ana aji wannan tsari ne na magabata amma kabari ba a zuwa a haka ce wannan guri na ne ko sai na Abubakar da yake neman alfarma a baki guri sai na Umar ko a gwa tsakin na nayi ai kaga ba haka suke ba cewa suke muna son gurin ba sai a haka musu gurin cinye zuwa yanzu ne malam zai gaya mana cewa ba inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al zalika annabi bai haka ba kuwa kuma yafi kowa tsoron Allah annabi bai haka kabarin da ya bari ba shi wala ashabu ko sahabban da ba taba jin sahabi daya da haka kabarin da ya ta wa a kyale ba gurin nan ba wala abdullahi yadri aina yahu adani ma mutum bai san inda zai mutu ba kafin da ya wuce na faɗa a gurin tafsiri wallahi cewa ake ba labarin wani bawan Allah da biloniya ne a jigawa wani gida ya dan tsasa ne wato kowa yana fita gidan nan wallahi wata rashin lafiya ta kama ta aka fita da shi wani indiya yana nan da ya farfado kun san kawai tunanin gidan yake cewa da wannan oxygen din yake da Allah a kai shi ya yi da zai mutu amma ya mutu a cikin gidan bai taba shiga ba a matsayin tarewa wallahi aka tawo a hanya ya mutu wa ba ta da ni nafsin bi ayi arzin ta mutu bai shiga wallahi a matsayin dariya bai yi ba kawai sai koma na magana shi kenan kafin a zo da shi a hanyar mutu to shine bawa bai san inda zai mutu ba wai za ka na maqsudul rajuli idan ya zanto manufar mutum shine alisti adadi bil maut shine tanadin mutuwa bane yake ba za ya kunu min al'amali salih kun ji tanadin mutuwa da ayyukan kwarai ake yi ba da magana ba ba da zuwa ayo a ba da shi ba da aikin kwarai ake yi tanadin mutuwa ai ga ayyukan ka aikatan aka kana bin Allah duk aiki alkhairi kana yi ko da lafiya ka kalau ka ko ga ka matashi kana ta yi domin sai ke nuna ka tare da mutuwa shi ke nuna ka tare da mutuwa ayyukan ka na alkhairi ka ta riga mai kyau ka sa turare mai kyau ka hau mota mai kyau amma duk aiki alkhairi kai wanda kuma ga shi yana ta yawo kansa a tsinfiye da da riga mara kyau amma baya sallah akan lokaci duk abin da ake kai da kai tare da mutuwa shi wannan tanadin azaba yake kare wa kansa bare kuwa saboda haka abin da yake daidai shine Allah wa ɗaukacin sarki ya baka dukiya yi amfani da ita amma ka bi Allah da ita ka bi sannan kuma walatin sa da shi baka mina duniya to sai mali yace kadat al-ikhtiyarat al-ilmiya haka yazo a cikin al-ikhtiyarat al-ilmiya li shaykh al-islam ibn taymiyyah al-albani rahimahullahu ta'ala sai na jajiya a ta'aziya shine muka ce lallai matsala ta ɗari da takwas wata kira wa ta'aziyatu ahlul mayyit an shara'anta ka yi wa waɗanda aka yi wa mutuwa kai musu ta'aziya ka je ka lallaje su Allah ya bada hakuri Allah duk ta hanyar da take mai kyau Allah ya ba ku hakuri da juriya Allah ya madaukakin sarki ya kula da bayansa Allah wannan shine ta'aziya wa bi hadisan hadisai biyu sun zo akan wannan al-awwal na farko an qurrat al-muzani radiyallahu anhu kana Ƙoratun mutane Allah ya ƙara masa ya dace kana na biyu layin gida jalasa. Annabi ya kasance idan ya zauna. Ya jilise laihi na farin min ashabi. Tawaga daga cikin zaɓar su sukan zuwa su zauna a gabansa a kewaye. Mutane da yawa suna zuwa. Kuma zama annabi ya fi yawa a masallaci don mun san haka. Ya fi yawa ba a kan hanya ba a masallaci. Wa fihim rajulun lahu ibnu kabir a cikin zabai akwai wani bawan Allah yana da tsakan kani karamin yaro ya atini min kalbi bari in yaron ya zo sai ya tawo ta baya ka irin abin nan da yaran ce kawai zai biyu ta bayan babansa ta bayan da wani ma zai dai ka biya rike ba wuya irin wannan abu bayu aidahu bayu aiduhu bayna yadayhi da ya ji ya zo sai kamo shi sai zauna da shi a gabansa shi kuma mahaifin fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya kalli uban da kan sai ya tuhibbuhu kana son sa ko kai daga ji da ga wani abu zai biyo baya kana son wannan yaron fa kale ya rasulullah wai dan ne mubalaga wajen Allah sai shi ya ma'aikin Allah ahabbaka Allah kama uhibbu ai ina ba da Allah wani lokacin zarki ya so ka irin yadda nake son dan nan da yake zai nuna tabbare nake war ba zai lissafa ba eh ululuwa Allah ya zo ka irin yadda nake tsatsan nan to ana haka fa halaka sai dan ya mutu sai ya mutu famtana rajulu an ya hadura alhalqa a wannan mutuwa ba ta janyo kwana biyu sai wannan ba Allah ya dena zuwa halkar annabi alaihi salatu wasallam gurin zaman ba kwana biyu sai ya dena zuwa da zikirin bilimi an gane ko a ne ko saboda an batar ɗansa tuna ɗansa saboda tuna yi ba hajina alai ya shiga damuwa shi ne haka za ka ce ya shiga damuwa ba faɗa da wun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nemi shi ne ba ta faɗa da khairu ba kada ba liya la aral huda huda kana min aljanna bincike kenan a bincika ina wani eh annabi ya bincike shi ya nemi shi fa kada sai ce mali la ara kulana annabi yake ne sa bana ganin wani ba ba sunan sa ba faqadi ya rasulullah bunayya wal ladhi ra'aytahu alaka ai wannan dan dan nasa da kake gani shine ya mutu wanda yake zuwa nan gurin ya biyo bayan sa ya zauna da shine ya mutu walake wal ladhi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tashi ka gurin sa fa ta'alahu an bunayya shi sai na dan nan naka annabi ya mata tambaya فأخبره بأنه هلك عيسى يا رسول الله أي يا رسول فأجزاه عليه جاء النبي يمت تعزية إني كنزي محل شاهد تعزية فأجزاه عليه شيء يمت تعزية أكن يا رسول shi za ka ce ko bayan shekara an ka haɗu da mutum baka ga amma mutu ko ba haɗu ba amma mutuwa ba ku ga baka kira shi ma a waya ba ya halatta ko bayan shekara kai wata ajiya ashe kuma lokaci ka zawa ne ya rasu to Allah ya yabe masa an ce ba ta rufa yawwa haka ba wani to sai ce to sai annabi ya lallashi da ba lallashi ne cewa sai a guri a wani lokacin ma ni na kan gaya wa musamman wanda mahaifinsa ya rasu ina muna tajiya muna tattauna da shi zai ce ka kiyaye duk wanda babansa ya mutu an kai jere ma ga yajuwa to daga zuciyarsa abu ne kwarai ko domin ya san tashi wallahi daga zuciyarsa abu ne ya san me yake yi sai hakuri kaza to daga sai yake haba haba mala shi ya san daga bayan zuciyarsa abu ne ke fitowa ina ga yawa shi da wato ne suke cewa idan ma ra'atu ahlul bait walla badalahu min an-nas al-jafaw wanda yake da mahaifi dan gata ne da akwai wanda bai zai ba cin kaki ba ba yanzu ba baban ka na dare ni yadda kake gidantakar ka ai musamman ai wani malam sani ko ma ba wani bane ganin gidansa ko kariya ce eh akwai wanda da zai iya taka ka ba saboda yana nan kawai fa tadakkuruna ma aqulu lakum ba zo nake baban ku ya mutu ba amma dai wannan abu haka yake yawa yawa ai ai kana masu kallo na nake ba da gari ke wala zan saboda haka na kalli da yawa waɗanda duk yayin kan gata ne suna da su nake to sai yake cewa a yanzu kaga ballan da masu bibiyin ma a ce ba duka ne eh yatimal abawain to sai yake annabi alayhi salatu wasalam sun makala da mai ya kula ya kai wani ali ma kana ahabbu ilaika wanne ne daga cikin wayannan abubuwan biyu da zan gaya ba ya fito yiwa a gare ka an tumatti alaqam bi umraka cewa ajiyar da kai daɗi da rayuwarka yaron a kyale ma shi ya ci gaba da rayuwa kai ta jin daɗi aula ta a cikin gadan ila babin min abwabil janna ko kuma ce ba za ka je wata kofa daga kofofin aljanna ba illa wajadta hu qad sabaka ka ilayhi ba dai sai ka samu yaron ya riga ka zuwa yana bakin kofa wanda ka fito ya ci gaba da rayuwa kana ganin sa kana jin daɗi ko kuma ya mutu yaron ya je shi zai wani kwamin ɗinka a bakin kofa aljanna wanda ka fito annabi ya tambaye shi haka bi fatha wato bi fat bi fat laka ko eh yabtahu laka aka shine dai ko yabtahu laka ya bude ma kofa wanne ka fito kai ne zai bude ma kofa yana jiran ka zo a matsayin sa na abbanka ko kuma ka ci gaba da rayuwa da shi wata ila ne girma ma ya gudure ka bare kuwa ya zama abin da ake cewa nan Allah ba ni ya ishe ka gaba daya قال يا نبي الله في جامع الله بل ina yasbiquni ila babil janna ai na zabu cewa ya riga ni zuwa kofa aljanna fa yabdahu ha ilayya yude mu idan na fito la huwa abu ilayya wannan shi na baka wala ya ma'aikin Allah kala sai annabi ya ce da shi to bazalika fadaka laka hakan ta tabbata akan ka da shi ya kari la hawla wala quwwata illa billah fa kana rajulun min al-ansar kun san zabai da kudai shi wani yana zaune ya rasulullah ja'alani Allah fida'aka alahu khasatan aw li kulli la Allah ya sanya in zama fansa ya rika ya mai Allah wannan gonanzan da kawai ta tace shi kadai ko gaba ɗayan mu ta jaje mu Allah ya annabi ke balli kullikum annabi ke daga ku kowa saboda haka duk a kana zo dan ke mutu gani yanzu eh to ayo Allah mu janna min fil ahli jannati ko to na gane karatun naka to sai ke bandi kulliku gaba ɗayan ku kowa ja shafi kaga wannan zaka lallashi wanda dan sai mutu da wannan cewa yayi hakuri dan nan zai ji kofa aljanna ya jira shi la hawla wala quwwata illa billah amin abinda balage yaro ko muka ce ai dama a balagaje da aka ce gare na bashi abinci ma a abinda balagaje naka ne kowa yana ciki kowa dan sa ya mutu ba wannan ba yaro karami ake magana sai ya ga da hunna sai wa siyaku lahu wa ibn hibban fi sahihi wal hakim wa ahmad wa qala al hakim sahihi wal isnad wa wafaqahu al-dhahabi wa huwa kama qala wa kharaja an-nasai aidan nahu wa kadal bayhaqi wa fil adab فيما مصورة إلا أنه لم يسبق أوله بتمامه جيدي بيكاو واتو فرقنكا واتو أتجبا وإنه زيادات كلها إلا الأولى أما أقولن يا كاو دكا كارا كارا بمن da farko kawai mun gane shi wannan sai yake wani hadisi shahidin fil majma majma'i jawai asani sai da ta biyu ana anas bin malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah jira da mun Allah tabbata a gare shi yace man asa akahu almu'min fi musiba duk wanda yaje lallashin dan uwansa mu'mini akan wata musiba fatahu Allahu qullatan khadra Allah zai sanya ba wasu kaya iri daya shine qulla asin da asin koraye yajbaru biha yawm al-qiyamah la hawla wala quwwata illa billah sai ce za a yi mai ijibari shi ne zai lulluɓa da su wannan kayan rana a kiyama shi da ya rasu lalla ma ijibaru menene yujibar kale sai ce yubbatu ko kuma za a rike masa fitta za a rika fatan ina ma ina ma mutum ya kun gane ai ina ma ko ina ma ni shi ne yujibaru biha wannan kayan da za a lullube shi da su ya ta ya rike mai fitta ina ma ni na samu kayan nan dan aljanna ma za su rika cewa ina ma ni na samu shine jibaru biya ayi wasu biya za a mai rika rika mai kitta a kan ba hasada ba hasada da ban shine rika fatan mutum ya rasa abu kitta kuma shine rika fatan ka samu irin nasa shi za na kawo ta da yaran a karajar wani khatibu fi tarihi bagdad wa ibn azakir fi tarihi dimashq wa ibn ali bin kamil ولو جاهد عن طلحة بن عبيد الله بن قريش مقطوعا يا قاوة مقطوعين أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وهو حديث حسن بمجموع الطريقين كما بينته في رواية جليل تقليد أحاديث منال السبيل رقم يا قاو واعلم كسني أن الاستدلال بهذين الحديثين kafa hujja da wayannan hadisan guda biyu la fiya bal awwal minhuma musamman na farko daga cikin su ala ta'ziyati aula kafa hujja da hadisin farko shi ya fubbal shi ya fi fiku min al-istidlal alaiha bi hadisin fiye da yin hujja da hadisin da ya zo cewa man azza musabban falahu mithlu ajri cewa ruwan da yawa wanda aka jarraba ya lallage shi ya mata aziya yana da kudin kwacin ladansa shi wancan da aka yi wata aziya sai ce wa in jara alaihi jama'irin musannifin duk da cewa jumhurin masu buga littattafai sun kawo shi da annahu hadisin da ayyukan shi wannan hadisin da ya zo da muka karanto da inganta wa min jari da rukubi da dukkan hanyoyin da kama bayyana hu an-nawawi bil majmu' kamar da imamu nawawi ya kawo a cikin al-majmu' wal asqalani bi tarkib wa fi riwayat jari raqam da wannan cewa tari da tara wa yu'azihim bima yazunnu annahu yusallihi kai mutu ajiya da abin da kake jin cewa wato zai zaka damu zai kwantar mutu da hankali eh a mutum zai zo ya rika kaza ya rika faɗar kalmomin da mutum zai ji ciwo a kan su ba a so wa ya kubba min uzuri ya rage musu damuwa eh ka rika cewa ai kai sai ka gode wa Allah mahaifin ku ya samu rana sannan kowa yana yaban ka kalli jama'a irin wannan ka ai da kwantar da hankali ko yawwa sannan kuma ya ba ku tarbiyya irin wayannan kalmomin cewa ai ba zai cutar ta ba tarbiyyar da yawa ku yanzu za ku ci gaba da yi min addu'o'i ga sadaka jajiya da za ku yi maza kaza duk wayannan zai samu nutsuwa sannan kowa ya da mai kullum baya mijin masallaci wayannan kalmomin za su kwanta wa zuciya hankali an bayyana da kyau ko yawwa to shine yake cewa wa yahmiluhum ala ala rida wa sabr sannan ka ce duk abin da Allah ya dora dama ba ko asbabal ko bajima mutuwan nan kowa sai ya yi dama za a mutu amma kamar abin da kawai ake damuwa da shi ne sabon da aka yi amma ba da haka ba ai bayan ku abin karban murna ne irin wayannan kalmomin an fahimta da kyau yawa to shi ne ala riba sannan wato ka rika gaya musu kalmomin da zai sa su yarda da kaddara Allah mu sabari da hakuri to mutum ya je ya faɗa kalmomi marasa kyau bin ma ya mutu anu sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya tabbata daga annabi in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu haka ne ko na ga nan na ya goge haka ne ko in kana ya'lamuhu wa yasta'biruhu an gane yawa in kana ya'lamuhu in ya kasance ya san shi wa yasta'biruhu wato kuma yana iya halarto da abin da zai faɗa din kalmomin ya zanto waɗanda shari'a ce da su ne waɗanda kasancewa wannan kalmomin shari'a ta san su sannan za ka iya istihbari daga cikin labarai na magabata cewa wanda ya je ta ajiya kaza da kaza yake kuma ya kwantar wada wanda aka yi mutuwa hankali sai yace wa illa fi ma tayassara lahu min al-kalam al-hasan idan ba za ka iya tuno na baya ba abun annabawa da sahabbai to kai amfani da kalmomi irin waɗanda suke masu kyau allazi yuhaqqiqu al-garadu wa la yukhalifu al-shara wanda za tabbatar da manufa ta kwantar da hankali ba su saba da shari'a ba su za a faɗa wa bi dalika ahadith akan wannan ba akwai hadisi an usama al-awwal an usama bin zaid qala arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'du banati wata daga cikin mata annaba ayyan annaba alaihi salatu wasallam ta yi mar aiki anna sabiyan laha wannan karamin yaron ta ko ibnan danta au ibnatul ko ya wa fi riwayat umayma bint zainab a wata riwaya sunan ta umayma el zainab kadi tubira kadi tubira ce zama inna mutaci cewa ta zo karkara fashhadna ta aika annabi cewa ka zo mahaifinta kale yake fa arsala ilaiha ya qara'u salamu wa yaqul sai annabi ya aika mata yake aje a ga mata yana gaishe ta yana cewa inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma bal tasbir wal ta'tasib an bayyana da ku inna lillahi ma akhadha a je a gaya mata cewa lallai abin da Allah ya karba na sani a wata ruwaya wala huko ma a da amma nan walillahi ma a da sannan abin da ya bayar ma na sani wa kullu shay'in indahu kowane abu yana a gurin Allah madaukakin sarki ila ajalin musamman yana da ajalin da aka iya kai masa wanda aka sanya wa suna cewa shekara goma za ka yi ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in shine ajalin musamman bal tasbir wa jatasir ka yi haƙuri ka nemi lada a gurin Allah shine ba da nake ce wato shine kalmomin da kake faɗa idan ka je gurin mamaci wanda aka yi mutuwa to Allah ya ƙara haƙuri Allah ya ba ku haƙuri da juriya shine bal tasbir wa jatasir ka nemi lada a gurin Allah madaukakin sarki فأرسلت تقسم عليه يرجع زينب زينب تيكو sai ta aika mar tana rantsuwa la ya'ti yana wallahi abba sai ka zo to in kai wani ilimi haka wallahi na annabawa ka daure ina ga yadda ka walima ko zuwa waje ka gaskiya ina da wuri wallahi sai ka zo to kai kuma dan ka kubutar da jiji ka je saboda Ibrahim ka sani kubutar da rantsuwarsa to ji ne amma kai wa jahili wannan sai kai kai ko a jikinsa wallahi ko a jikin zai sai kai ka biyo yawa ya ga dama yake ka fara kai ta hau ba kuma zai zo ba to sai yace sai yace an fakama annabi ya miki wa kumna sabai suka ce ji mu ba muka miki farfi as-sabiyu ila hijri annabi ya dau wannan yaron ya dora a cinyarsa aw fi hijirin ko akan cinyarsa har yau ko fi hijirar rasulullah a cinyar annabi alaihi salatu wasalam wa nafsuhu tuqati'u ran sai yana kaiwa ya komo shine abin da bawo yake cewa wai rai a hannun Allah ai da ma san kowa ran sa hannun Allah yake yana tawarfata ya kai ya komo irin abin da zaka ga saura tsaye mutu كأنها في جنة لا حول ولا قوة إلا kai ka ce abu da aka rataye irin a rataye abu din da yana lilu aka ya zama wa fil qawmi sa'ad bin ubada a cikin sahabban da suka ga annabi alaihi salatu wasallam akwai sa'ad sa'ad dan ubada shugaban auku ko kadar kadar wa ma'az bin jabal da matashin nan da annabi yake malamin al'umma masalan alal da arab wa ubayy bin ka'ab da alaran mumin suna gurin asibu ina tsammanin wa zaid bin sabit inji ne ruwaya yace ina tsammanin hadda zaid bin sabit ma wa rijalin da wasu ya dai mentionin wasu sauran kuma tunda an ce ma nafa tawaga fafadat aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai idan annabi ya rika zubar da hawaye فقال له سعد في سعد بن عبادة يقول ما هذا يا رسول الله wannan kuma me muke gani ya bai jin Allah wa kad na haida anil buka ka hana mu yin kuka kuma kai kana yi kana dai dai inna ma hadi rahmatu wannan da kaga na yi ba kuka bane rahama ya ba'u Allah fi qulubi man yasha min ibadi amma yamma da martani da Allah yake sanya wa a dukatan wanda ya ga dama cikin bayinsa ai annabi wato wato kukan kera ya hana ba kukan hawaye ba anbiyaha annabi yana ba albuka ba ya ji ne kukan kira iyu na shiga uku na lalace a fito a rike makara ma wasu a ta tsalle a yadda mayafi a yadda dan kwali ana ihu shi annabi yana amma hawaye wasu bayan Allah kwanan da aka yi rasuwa da yawa na ce dalil sarki da mita yi Allah da aka zo ana kada sallar duk dama biyu ne duk suna ganin da yake duk suka kai mata da iyayen mata da ƴan matan da aka miki da zuwa kai sallar gawa kuma da aka zo nayi mamaki irin bai fani da irin wannan ƴaƴa wajen talatin amma ba iya haka mutum da yi salim alim irin ne ke gaya wani abokin mu nan ilimi ya yi ba ya yi saboda na san da dama ɗaliban ilimi ne yan gidan ƙwarai da gaske an yi amfani da shi to haka ya kamata kai shi ne inda za a yi alfahari wato shi kan zama ya kunje alfahari da waɗannan ƴaƴa ba ba wannan haukan ba da ake yi a cika gida a ta ihu wata tana nan ana wato jikin tana ta farfasa ana wata ma ta ito kai misali a ta abubuwa duk ba ba na kuma san baiwa Allah da shi kuma bayan mahaifin yaron su kawai tace matan gidan tace a rufe mata gidan aka rike gida ta ce to ku zo mu mata wanka Allah da ita aka yi da ita da ƴaƴan aka yi mata wanka aka shirya shi aka ajiye shi ita ta mata ne kamar maza kenan da ba ya ba da wasiya cewa in ya rasu a nan gada ce ne yace yace mala abdullahi ya masa sallah kuma shi ya masa sallah da lokacin ba na manta akwai wasu da cikin malaman mu da yawa manyan malaman mu sun zo amma tun da ya wasiya ya ka ce shi ne zalla inda wasiya ce wanda kai wa wasiya ba da wasiki ma zalla ko da limami a unguwa shi za a bari cewa yi wasiyi ne kayan shi ga liman cewa to mai da ya ce wani ya ta zalla ba wani tsari in dai ya riga ya za abun ba ga jan kai shikenan to shi ne yake cewa yake to rahama ce Allah yake sanya a zukatan wasu daga cikin bayansa wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama ka sani cewa Allah yana jin kan masu jin kai a cikin bayansa da wal bukhari wa muslim wa abu dawud wa nasa'i wa ibn majah wal baihaqi wa ahmad wa siyaqu lahu wa kadar riwayatu thaniya haka nan riwaya ta biyu kama wa ziyaratu al-ula wa sabi'a wa thaniya wa hiya jami'an inda al-baihaqi gaba ɗayan su bayan ziyarar to duk bakwa wa ziyaratu thaniya li shaykhaini wan nasa'i tari na biyu kuwa bukari da muslim da nasa'i sun kawo wal bayhaqi wa thalithatu lahum ta ukun ba sun rawaito ta wa kadar rabi'a wal khamisa jami'an illa musliman haka nan ta uku da ta hudu da ta biyar banda imam muslim wa thalithatu lil bukhari wan nasa'i kullu jini bi wa hadi siza min at-ta'ziya wannan sigar da kuka gani tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yin ta'aziyya inna lillahi ma akaza wa lahu ma ada wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma sai ce wa in warada fi man sharaba al mauta fa ta'aziyatu biha fi man qad mata aula bi dilalatin nas kun fahimta da kyau ko wa in warada fi man sharaba al-mauta fa ta'ziyatu biha idan ta gangaro dangane daga wanda ya halitti gurin da aka yi mutuwa cewa wato a nan ban gane ba a'a to nan abin da na faɗa daidai ne aka yi rubuta wa in war wa in warada fi man sharafa al-mauta duk da cewa wato wannan kalmar da aka faɗa inna lillahi ma ada walahu ma akada walahu duk da akan cewa akan wanda wato ya mutu ta zo ita kalmar to ba ja'iyatu biha fi man kadma ta aula bi dilalatin nas eh me ya na ka magani daidai ne wace to wai wai wai ni wara da jiman jarafa mauta duk da cewa kalmar ta zo ne akan wanda ya zo mutuwa kun fahimta kamar ita waccan yar gidan umaima ai kaga wato ba mutuwa sai ba lokacin da za ta rasu ne annabi ya aika a je a gaya mata inna lillahi ma a'la wa lahu ma akaza wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma lokaci ya dauke to ila ajalin musamma duk da cewa annabi ya aika da ita ne ita wannan yar bata mutu ba to amma sai malai yace fatajiyatu biha yin ta'ziya da ita bayan an mutu bi man kadima ta aula cewa ai ta'ziya da ita ga wanda ya riga ya mutu ita tafi Allah ya sa kun gane zancen an faɗi kalmar ne asali akan wanda bai mutu ba domin yar tana gargaran mutuwa annabi ya yi mata ta'aziyya da ita kamar yana gaya mata cewa ɗan nan ba za ta mutu ko shakka babu ki yi hakuri kawai ki mawala wa Allah to sai yake amma yin ta'aziyya ga wanda ya mutu ta tafi aula bi dilalatin nan saboda nuni akan nassin da muka samu wani hada qalin nawawi fil azkar akai imamu nawawi ya bada cikin al azkar nasa wa gairu domin da hadal hadithu asanu ma yu'azza bihi wannan hadisin shine mafi kyau abin da ake wa mutane ta'aziyya ne in ka je ka fa in ka ga yawa ka faɗa da larabci inna lillahi ma ada wa lahu ma akaza wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma sai ka ji ba za ka ce ba ta tsiri wa ta ta ba iya wannan kalmar za ka faɗa in ka ga dama kuma ka tsara da ita za mu biya a cikin littafin da za mu sa nan gaba za ku ji abubuwan da za a tsara a kai cewa a yi haƙuri a nemi lada a gurin Allah wajen cikin zargi amma akwai malaman da suke ce kalmar ta'aziyya kawai iya san ne zama cewa inna lillahi ma a'la wa lahu ma akaza ko wa lillahi ma a'am inna lillahi ma akaza wa lillahi ma a'la wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma to ita za ka gaya mutum shine dai abin da kake faɗa da Hausa ai hakuri kowa na haka ne wannan kalmomin da kake faɗa su ne Allah ya ba ku hakuri da juriya da kaza da kaza fa an salatu timu alayhi da yakiyar naha ta yi gaba tana mai rantsuwa gare shi nan ne ko eh wa hadal hadithu asan ma yu azabi bai na koma yi ake to shine yake azabi zamu iya biya kuwa zamu iya ba yana da yawa to abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah wa ɗaukakin sarki ya yaje mana sati ne zuwa insha Allah ta'ala littafin mu wannan ya koma sai karshen wata kamar yadda aka saba za mu fara sabon littafin mu ga gina a hannun mai shine wannan wannan littafin kamar yadda muka faɗa wani bawa Allah ya yi kokari ya samu mana da kofi a kirin an fahimta da kyau ko wannan kofi a kirin din kai tsaye akwai guda biyar da nan za ku ne zunan dattawan masallacin nan yau din na su malam mu ne su malam abubakar sai justice alhaji abdullahi da na bayan tani din na wannan nasu na hannuna eh na mutum biyar wannan sauran kuma sai sai sai ne rabo insha Allah ta'ala ya wannan shine ne alƙawarin na kai da nasu babu wanda zai dan ba na riga na duba da abun man bane da da nasu na zo na to kai ke insha Allah ta'ala amma muna so mu ba hanya dan Allah ya da kowa so muke ziyarar da kike tabu littafin yanzu ya yi ba zan ba ka wannan ai kowa ya gani ni za ka yi wayo ga gidan kowa ya gani da haka wannan littafin yanzu wani da ya ba mu ba kaɗan ba kun gan shi haka yanzu saboda littafin sashen dubu hudu za ka san kana zan isa ba za mu ba wanda ba zai zo makaranta ba amma da yadda Allah kowa sai ya mallaka da yadda Allah an bai da kyau ko eh kai a guri za ka samu ba ba ai kai ma rajula ne a gane ko yawa amma na ji ba za a ba shi kuwa kiruwan kiruwan saboda haka wannan ina gaya muku ne saboda wallahi ya wahal da littafin matuƙa yanzu nawa da ake so a ga sharhi mujalladi hudu ne dubu talatin da biyar ne to da haka littafi ne mai kyau sai mun zuwa mukaddima za ku ji irin kirarin da malamai suka yi masa sosai to da haka muna jan hankali da Allah duk wanda aka bawa ya yi kokari ya tabbatar yana zuwa domin amfanin littafin ke insha Allah ta'ala ta cinye zuwa za mu fara biya kuma za mu ga hanyar da za mu in ya riga ya zo ko ranar ma mu ga an fara ba wa ɗaliban ilimi kwarai da gaske amma dai ina gaya muku muhimmancin sa kwarai da gaske cewa ka ganci a haka sai ki dari uku da wani abu dubu hudu ne yanzu littafi sai kana da kuɗi za ka karatu wallahi yanzu ɗaya da muke so mu sa a majalisin mutane da mabaicin hausawa da muka gama adabar ruburai kofin nawa da aka kawo shi dubu goma aka samu shi bai kowa tafa na kofin wanda ba zai yi mu za dalibi dai mu zo kawai yanzu a wannan dabara a buga a buga ne ba mu dabara to haka yanzu to mu kuma muna so ai karatu muna so ai insha Allah ta'ala za mu ga kuma ina yawan kwadaitarwa cewa sadaka jariya ne a guri na yanzu ta littafi ta fitai rijiya wallahi domin rijiya tana kafewa wannan ko baya kafewa da wannan shine Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya hada mu a cikin ladan muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin da madaukaka kuma yanzu ta san matsalar da zaka yi yanzu zaka zage kurmi ka kabba lissafi kab wallahi ba za ka zauna tika amma dai insha Allah ta'ala muna nan muna kokarin da zamu ga yanzu an samar da shi a majalisun ana biyawa insha Allah insha Allah to haka an gane ko to wannan shine insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu kumbunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu kumbunta muna roƙo Allah da sunan ka jawo Allah ya ba mu da muna da albarka matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya iyayen da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka ji kansu da gabara idan mun samu taro Allah ka samu cika da kyau da imani iyayen mu masu rai Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙo Allah da sunan ka jawo da tsohon da madaukaka shugabannin mu Allah ka riko da hannunsu Allah ka sa musu tausayin mu a zukatansu muna da kwala da sunayen ta kyawawa kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna da kwala da sunayen ta da kyawawa da subobin da wata wata Allah ka biya mana bukatun mana da kai waɗanda suka ta aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah na ɗauka sun karfe su gala bane muna da kwala da sunayen ta kyawawa kamar yadda muka faɗa akwai masu bukatu daban-daban kai bai wa Allah da muka ce ta yi jarrabawa tana bukatar sakamakon ya fito suna buƙatar sai an ba su cin hanci muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kwata mata haƙƙinta Allah madaukakin sarki ya ba ta nasara cikin abubuwan da ta aiwatar muna roƙo Allah da sunan da kyawawa a kowanne da za su aure da yaya kamar yadda muka faɗa shekaran jiya Allah madaukakin sarki ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya Allah ya ba su zaman lafiya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين